السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a faɗin wannan duniya ta Allah ta'ala muna muku fatan alkhairi muna muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa masu daraja wannan shiri kamar yadda muke ganin sa shiri ne da yake bayani akan ladubban ɗalibin ilimi mutumin da ya kasance yana son ya nemi ilimi a matsayin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu mu aikata mu fara sanin addininsa to wajibin mutumin da ya zama ya ɗauki wannan hanyar a matsayin hanyar yi to kuma ya nemi ladubba wato ya siffantu da wasu siffofi waɗanda suke na musamman domin inganta wannan ilimin nasa kuma ilimin nasa ya zama mai albarka kuma ilimin nasa ya zama mai amfani 'yan uwa muna bayani ne akan siffa ta biyu har yau daga cikin siffofi na ladabi da ya kamata ɗalibin ilimi ya zama ya ladabci da su wannan siffa ita ce zaben malami wanda malami ya kamata ɗalibin ilimi ya ji ya yi karatu a wajensa mun faɗi hanyoyin da ake bi wajen bincika malamin sannan kuma muna bayani akan siffofin da malamin ya kamata ya cika kafin a yi karatu a wajensa. muna bayani akan sifa ta shekaru ya kai ɗalibin ilimi ana buƙatar in son samu ne malamin da za ka yi karatu a wajen ya zama yana da shekaru shekaru waɗanda suka ɗara naka yana da tasiri duk da a daidai hanyar da kake bi ta neman ilimi baya hana ka ka koyi ilimi a wajen sa'anka ka koyi ilimi a wajen wanda kila ma ka fi shi shekaru kamar yadda suke cewa la yanbalu ahadun fil hadisi hatta ya'khudha al hadisa amman fawqahu wa amman dunahu wa amman misluhu mutum ba zai zama ya kware ya zama malamin hadisi ba har shi ya karba hadisi ta bangarorin mutane guda uku mutumin da shi wannan mutumin din ya fi shi sannan da mutumin da shi ya fi shi shi wato ya fi mutumin wato ƙasa yake da shi amma kuma ya yadda ya karɓi karatu a wajensa sannan shi kuma wanda yake sa'ansa ne musamman abokin karatunsa wanda daidai suke da shi to amma duk da haka malamai sun kwaɗaitar a kan karɓar ilimi a wajen mutumin da ya kasance yana da shekaru akwai hadisi da al'imamu al-khatib al-baghdadi ya rawaito shi a cikin littafinsa شرف أهل الحديث sannan kuma ya rawaito shi a cikin littafin sa al-jami' ila akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' sannan kuma al-imam ibn abd al-barri rahmatullahi alayhi ya rawaito shi a cikin littafin sa jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu as-sa'atu hatta yu'khadha al-ilmu 'an al-asagir ilin kiyama ba za ta tashi ba har sai an karbi ilimi a wajen kananan mutane akwai malamai da yawa da suka tafi akan fassara al-asagir a matsayin jam'i ne na na sage sai suka fassara shi da fassara wacce take ta fili wadda ita ce muke batu a kanta cewa ana nufin ƙananan yara to amma al-imam ibn al-mubarak rahmatullahi alaihi shi ya dauki al-asaki yace humul mubtadi'atu yan bid'a ake nufi ba ana nufin masu kananan shekaru ba domin manya manyan malaman da suka karantar da duniyan nan a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su yara ne zaid ibn thabit yaro ne رضي الله عنه أبو سيد الخدري شيما حقا عبد الله بن عمر شيما حقا عبد الله بن عباس شيما حقا عبد الله بن عمرو بن العاص شيما حقا عبد الله بن الزبير شيما حقا قصن دو ودنن النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه دا النبي صلى الله عليه وسلم يا رس يا بس ne suna kananan shi kananan yara kuma su suka dauki gabarar karantar da wannan al'umman har ilimin ya zo mana a yau to amma mecece fa'idar ka koyi karatu a wajen mutumin da yake da shekaru mutumin da yake da shekaru ana masa tsammanin wasu abubuwa kamar haka duk mutumin da ya kasance yana da shekaru kuma ga ilimi to ana tsammanin ya zama bayan ilimin da yake da shi to akwai kuma karatu na duniya da yake da shi domin ita duniyar nan makaranta ce kowa daɗe ya ga daɗan aksau minka sinnan aksau minka tajribatan akbar minka sinnan akthar minka tajribatan mutumin da ya fi ka shekaru to zai fi ka gogayya to mutumin da ke da shekaru ana ne ana tsammanin ya zama yana da gogayya abu na biyu mutumin da ya zama yana da shekaru ana tsammanin ya zama yana da kamun kai zai zama mai nisantar abubuwan da Allah bai yarda da su ba zai zama yana da wa'u yana da tsantsini da takatsantsan domin yana tsammanin abin da ya rage masa a rayuwarsa dan kaɗan ne baya tsammanin ya maimaita abin da ya yi na rayuwarsa wato shekarun da ya ɗibo baya tsammanin ya maimaita su mutumin da ya kai shekara hamsin mutumin da ya kai shekara sittin mutumin da ya kai shekara saba'in in aka ce kana karatu a wajensa za ka gan shi mutum ne mai kamun kai so tari in ba an yi rashin sa'a ba kamar yadda mai hikima yake cewa idza a shamhu'un na haulan wa lam tara fihi athar al-afafi fala tastasibanna lahu rashadan wa qad awda bi munnatihi tajafi mutumin da ya shekara hamsin amma baka ga yana da kamun kai ba to kada kai basu tsammanin zai zama mai kamun kai domin ya riga ya karar da ƙarfinsa a banza ya janye jikinsa daga bin Allah shekara hamsin shekaru ne tattara kaya shekaru ne na mutum ya fara ma kansa shirin ya zai kuma ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala wasu ma ƙasa da hamsin ɗin suka ce ɗaya daga cikin masu hikima yana cewa man lam yulahiz naqsahu fi umrihi fil arba'in fa innahu fi aqlihi duk mutumin da ka gan shi ya kai shekara arba'in amma bai tsaya ya kula da raunin da yake ji a jikinsa ba yana jin jikinsa ya canza to fa innahu fi aqlihi to wannan matsala daga kwakwalwarsa take ba a cikin jikinsa take ba wato kwakwalwarsa ya kamata ta karanta masa cewa yanzu fa rayuwarsa ta canza shi yasa malaman mu suka rubuce rubuce akan in mutum ya kai shekara arba'in shekara hamsin shekara sittin ya kuma ya kamata ya zauna ya makansa faɗa الشيخ السلطان محمد بلو رحمة الله عليه ينادي للتافنس النسرين في من بلغ من العمر الأربعين littafi ne da ya rubuta nasiha ga wanda suka kai shekara arba'in zuwa sama ya ya kamata su yi rayuwarsu ya ya kamata su kintsa kansu ya ya kamata su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wani shiri ya kamata su ƙara yi na fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala da ba su kiyamun laili yanzu su fara yi ba su azumi na nafila su fara yi sannan hatta abin da ya shafi rayuwa su rage ma kansu wasu abubuwa ciye-ciyen gishiri ciye-ciyen magi ciye-ciyen shaye-shayen mai da yawa shaye-shayen siga da yawa duk mutum ya rarrage ma kansa wannan domin a lokacin rayuwarsa ta fara yin rauni to wanda ya zama yana da shekaru masu yawa malami to zai zama za ka gan shi yana da tsantseni yana da kamun kai sannan abu na uku mutumin da ya shekaru kuma yana da ilimi to ya tattara wasu ilmoma na karatun bayan na duniya kuma to ya zama yana da taƙiƙas da yawa domin za ka samu malami a farkon rayuwarsa kila ya zama yana da wata fahimta amma in yana ci gaba da bincike sai ga yana aje wannan fahimtar tasa yana ƙara buɗe iliminsa daidai gwagwadon yadda iliminsa yake buɗuwa daidai kuma yadda yake kila aje wasu fatawoyin yake aje wasu fahimce-fahimcen yake aje wasu abubuwan da kila ba su da amfani to wannan fa'ida ta sa kenan magabatanmu suka kasance su suna da karatu suna suna fifita su je su yi karatu a wajen malaman da suke da shekaru al-imamu abu hanifa ta rahmatullahi alaihi yana da malaminsa Hammad ibn Abi Sulaiman rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin malamai tabi'ai Hammad ibn Abi Sulaiman al-Imam Abu Hanifa yake cewa wajadtuhu shaykhan wa qura lokacin da naje wajen malami na Hammad ibn Abi Sulaiman rahmatullahi alaihi wajadtuhu sai na same shi shaykhan dattijo ne shi wa kuma mai natsuwa ga shekaru a tare da shi bayan shekaru kuma sannan ga natsuwa da kamun kai waɗannan shekaru da ya yi da kuma ilimi sai suka zama sun taimake shi wajen samun takawa da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da taka tsantsan da rayuwa da tsantseni a cikin ita rayuwa Allah ka taimake mu so daka ya kai ɗalibin ilimi ana buƙatar malamin da zaka je kai karatu a wajensa in son samu ne ya kasance yana da shekaru duk waɗannan suna cikin siffofin da ake buƙatar malami ya zama yana da su wanda za ka karatu a wajensa daga cikin siffofin da ake buƙatar malamin ka ya zama yana da shi in ka tashi za ka yi karatu ya kai ɗalibin ilimi ka tantance shi ne ya zama mai takawa ne shi malamin ne ya zama yana da takawa wanda da ka gan shi za ka tuna Allah da ka gan shi zai tuna maka wata ibada da kai ka manta ba ka yi ba a tare da shi za ka ga wasu ibadoji da shi ya lazumta yake yin su wanda sun tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma kai kana sakaci da su malamin da zai rika tunatar da kai ya rika ce maka kayi sallah malamin da zai rika tunatar da kai yau kana azumin nafila kwanan ka nawa baka yi azumin nafila ba ko watannin ka nawa baka yi azumin nafila ba yau kwanan ka nawa baka taba yin sadaka baka yi sadaka ba zai rika tunatar da kai wannan ka sada zumunta malamin da zai rika tuna maka cewa kana zuwa ka duba iyayenka malamin da zai karantar da kai shin kana kula da makwabcinka malamin da zai rika tunatar da kai shin ka sauke hakkoki kana sauke hakkokin da Allah ta'ala ya dora maka na biyayya ga shugabanninka da yi musu kyakkyawar addu'a wannan malami shi ake bukatar ka zama kana da shi irin shi ya kamata ka je shi karatu a wajensa domin addinin musulunci ba addini bane na wasa iliminsa ba ilimi bane kawai na cika kwakwalwa ilimi ne da ake bukata ya gadar da aiki mai amfani الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه يا غوي تؤتي لتاف جامع بيان العلم وفضله daga Sufyan ibn Uyayna irin maganganun nan da ake danganta su zuwa ga Annabi Isa alaihi salam aka ce Annabi Isa alaihi salam yana cewa jalisu man tudhakkirukum billahi ru'yatuhu wa man yazidu wa man yazidu amaluhu wa man yazidu fi amalikum mantiquhu ومن يرجب ومن يرجبكم في الآخرة عمله جالس كزونا دا من تذكركم بالله رؤيته ما لمن دا إذن كليش زي تنامك الله kawai kallon malami sai tuna maka Allah saboda haiba da yake da ita kwarjinin da yake da shi da yadda yake tsana dokokin ubangiji to da ka kalle shi sai tuna maka Allah ومن يزيد في عملكم منطقه wanda kuma malamin da idan yi magana to zai ƙara muku aiki ne mai kyau in yi magana to zai ƙara muku aiki mai kyau ne zai tunatar da ku abin da kuka manta abin da kuka gafala ba kwayi zai faɗakar da ku a game da shi abin da kuka yi bacci ba kwayi zai farkar da ku game da shi ومن يرجب يرجبكم في الآخرة عمله wanda kuma aikin sa aikace yana kwadaitar da ku game da lahira ba malamin da kawai zai zo ya koya maka duniyan shi ba ba malamin da kawai zai koya maka sa kaya ba ba malamin da zai koya maka yadda ake cuga da hula ba ba malamin da yadda zai koya maka yadda ake kwambo ba a'a malamin da in ka ganshi zai tuna maka Allah malamin da in ka gan shi yana magana zai sa ka aikin ka ka tuhumi kanka ka ji kai ya kake malamin da kullum wa'azinsu zai tunatar da kai lahira ne ba kawai zai rika tunatar da kai ka zama dan duniya ba in ji annabi isa alaihi salam kamar yadda ibn abdulbar a rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi kuma isnadin sa ya tike ga sufyan ibn uyayna rahmatullahi alaihi so daga ana bukatar wannan yan uwa masu daraja hakika magabatanmu sun kasance suna da taka tsantsan a game da wani malami za su je su karatu a wajensa ba su yadda kawai duk malamin da aka ce malami ba ne ki na jiyo shi su tafi su je su karatu a wajensa sun kasance idan za su karatu wajen malami sai sun masa bincike na kwakwaf suna aiki da hadisi hasan duk da malamai suna da tattaunawa akan isnadin hadisin da isnadansa ba ɗaya ba amma an ruwaito shi kamar yadda al-imam al-qayyim ya faɗi a cikin miftahu dar sa'ada daga sahabbai mabambanta hadisin abu huraira abu sayyidina ali ibn abi talib sai hadisin mu'az bin jabal da makamantansu aka ce manzala sama ya ce يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله wanda suka cancanta su ɗauki wannan ilimin kuma su karantar da shi shine waɗanda za su kasance za su rika wasu su karɓa a wajensu wasu su karɓa a wajensu kuma dukkanin su adalai ne wato da masu karantarwar da ɗaliban wanda za su zama su ma malaman gobe dukkanin su zama udul su zama masu adalci yanfuna anhu tahrif al-ghali wanda za su goge ma ilimi za su kawar ma da ilimi tahrif al-ghali jirkitawa ta yan zakewa irin ka tahrifi ahli al-khawarij kamar irin zakewa ta khawarijawa su dauki su dauki abin da ba haka ake nufi ba su juya shi su ɗauki nassosan da Allah ta'ala ke bayani akan tsantsar kafirai sai su rika maka su akan musulmai su halasta jinanansu to malaman da za su rika kore ma musulunci wannan wantihalal mubtili da kuma intihal da kuma juye-juye da jirkice-jirkice irin na mabannata waɗanda mabannata ne su burin su kaman zanadika su ɓata musulunci to malaman da suke dauke da ilimin musulunci su za su kore ma musulunci wannan wa ta'awilal jahilin da kuma fassara irin ta jahilai wanda su ba san addinin ba amma kuma su rika magana a cikin sa ba tare da ilimi ba to wannan hadisi bayan al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya kawo shi a cikin littafin sa al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab shami shi yace fa sabilul ilmi an yuhmala amman hadhihi sabiluhu wa wasfuhu hanya ta ilimi ita ce ya kamata a karɓa ilimin daga wanda ya cika waɗannan siffofin da aka ambata a baya kuma wannan ita ce hanyarsa wato mutumin da ya kasance adlun ne sannan yanfi an dini tahrifal ghalin wa yanfi anhu intihal al-mubtilin sannan wa yanfi anhu ta'wil al-jahilin malamin da za a karatu a wajensa ana bukata ya zama yana da hanyoyin da zai iya mai da martani daga dukkan wasu lalatattu wanda hannun su bai da kyau kazamin hannu suke da shi suna ɗauka alƙalin masu shi rubuce-rubuce ko kuma suna da harsuna waɗanda suka kasance masu ɓanna domin su ɓata musuluncin nan malami ya zama mai adalci ana buƙatar malami ya zama adalu wanda za a yi karatu a wajensa daga الإمام محمد بن زيد ابن درهم ɗaya daga cin asiqatul kibar ɗaya daga cin tabi'u tabi'ina ɗaya daga cin almajirin al-imam al-a'mash Sulaiman ibn Mahran al-a'mash rahmatullahi ala al-jami'i yace da halna ala Anas ibn Sirin fi maghadihi wata rana muka shiga wajen tabi'i da ake ce masa Anas ibn Sirin dan uwan Muhammad ibn Sirin gida mai albarka gidansu gidan albarka ne to a lokacin kuma shi anas ibn sirin ba da lafiya fa qala sai ce ittaqullaha ya ma'ashar shababi ya ku matasa ku ji tsoron Allah ku yi taqwa unzuru mimman ta'khuzuna hadhihi al-ahadisa fa innaha min dinikum ku tsaya ku tantance ku kalla waye za ku karɓi waɗannan hadisan na annabi sama daga gare su domin ku sani wannan karɓan hadisan ko su kansu hadisan suna fa cikin addinin ku ne domin idan ba su tabbata ta hanya mai kyau ba to shi kenan addinin ku zai lalace saboda ku tsaya ku tantance waye ya cancanta ku yi karatu a wajensa waye kuma bai cancanta ku yi karatu a wajensa ba in ji al'imamu anas ibn sirin rahmatullahi alaihi yake faɗa masu hamadu dan zaid rahmatullahi alaihi kaga wasiyan malami ga malami kenan waɗannan su ne almajiransu a lokacin su Hamad ibn Zaid ibn Dirham akwai ɗan uwan karatunsa shine Hammadu Salamata shi kuma ibn Dinar daga al-Imam Shu'bah ibn al-Hajjaj rahmatullahi alaihi yake cewa uktubul mashhura anil mashhuri ku karbi ilimi ku rubuta shi abin da ya zama shahararre malam wane ya san shi malam wane shi yake faɗi game da shi malam wane shi yake faɗi game da shi sannan kuma adil mashhur ku karɓa ilimin nan daga malamin da ya zama ya shahara da ilimi ya shahara da kyawawan ɗabi'u bai shahara da rashin ilimi ba bai shahara kuma da munanan ɗabi'u ba الإمام الحج أبن شعرة من الحجاج أبن دي شيكينا اكتبوا المشهور عن المشهور ku karɓa ku rubuta ilimi wanda yake shahararre an san shi duk malamai shi suke faɗi daga kuma mashuhuri wato malamin da shi ma an san shi ɗan uwan shi malamai sun san shi sun san ko shi waye sun san mutumin kirki ne shi sun san ko mai ilimin ne to irin waɗannan su ne ake zuwa aje a karatu a wajensu اكتبوا المشروع عن المشروع wannan magana tana da tana da tana da girma tana da kuma tsayi da mu akan cewa mu tsaya ne tintintini akan ta mu kula da ita mu fahimci muhimmancinta da kuma tasirin da take da shi da kuma ƙarfinta a wajen tabbatar ilimi al'imamu malik rahmatullahi alaihi malik bin anas shi abin nan imamu daril hijira rahmatullahi alaihi yake cewa la yu'khadhu al-ilmu an arba'ati mutum hudu ba a karban ilimi daga gare su kada ka je wajen ɗaya daga cikin waɗannan da za a lissafa su hudu ɗaya daga cikin sarka duk wanda ke da wannan sifar to al-imamu malik yace ba a karban ilimi a wajensa ya kai ɗalibin ilimi safihin yu'linu safaha wa in kana awwal nasi wawa wanda yake bayyana wawancinsa wa in kana awwal nas ko da yafi kowa riwaya cikin sai a ce kai malami ne amma kuma sai zo ya ta sharrake a hanya kaga wannan wawa ne ya shiga kasuwa kawai yana bazgar yana bazgar yana ɓasgar rake ko yana watsa aya a bakinsa ko yana watsa gyada a bakinsa ko kuma kawai duk wani dandali da ake yada miyagun maganganu ko ake zuwa a zauna a yi fira a yi kashe a yi zaman kashe wando sai a ce a can ake samun sa alimam malik ce irin wannan bai cancanta a karatu a wajensa ba bai karatu a wajensa ba ya kamata malamin da za a yi karatu a wajen shi ne aka ce ana neman shi sai a ce ko dai a tafi wajen da a tafi gidansa a samai yana cikin ɗakin karatunsa yana karatu ko kuma a je masallaci a same shi a masallaci ko kuma ƙila yana da shago da yake yin wata sana'a bayan karantar da mutane to a je shagon nan nashi a same shi ko kuma ofis ɗinsa inda yake aiki a je a same shi a can amma bai kamata a ce ana neman malami sai a ce a tafi dandali kaza da ake fira a je can za a same shi ba ko wata makwalla kar ya zama haka wannan ilamin safahi ne bayyana wawanci ne imam ya ce in kana arwan nas ko ya fi kowa sanar riwaya ka aiwa ka aika ba wajen wato ko ya fi kowa ilimi kenan ma'anan kana iya fassara ka cewa in kana a'laman nasi ko da ya fi kowa ilimi a bashi da ilimin sa na biyu wa sahib bid'atin yad'u ila hawa sannan malamin bid'a wanda yake gayyatar mutane zuwa ga son zuciyarsa ba Allah yake kira abu ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira abu ba a'a yana kiran mutane ne zuwa ga son zuciyarsa a zo abu son zuciyar shi a bi shi wannan ba za a karbi ilimi a wajen su ba in ji al-Imam Malik shine na biyu wa man yaqdhibu fi hadithin nas da kuma wanda in yana hira ƙarya yake yi wa in kuntu la attahimuhu fil hadisi al-imam malik yace ko da ban tuhuma shi yana ma annabi ƙarya amma idan yana fira an sha kama shi yayi ƙarya a cikin firarrakin da yake da mutane to ba za a karbi riwayarsa ba shi a ce ga malami amma kuma duk labarin ƙarya na jita jita to a wajen shi ake fara ji ko da biye ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to baya cancanta a karɓi hadisi a wajensa domin gaskiya tana ɗaya daga cin siffofi manya-manya da ya waje ba malami ya zama ya siffanta da su wa salihin abidin fadili sannan na hudu shine salihin abidin fadili mutumin da ya zama mutumin kirki mai yawan bauta kuma mai daraja idza kana la yahfazu ma yuhaddisu bihi idan ya kasance bai haddace abin da yake karantar da mutane kaji nan kuma hadda ana buƙatar malamin da za ka yi karatu a wajen ya zama mai kaifin kwakwalwa ya zama mai tsinkaye mai haddace abubuwa in ya faɗi abu to zai haddace ana buƙatar haka ba a buƙatar malamin da zai zo ta kuskure yau ya faɗa gobe ya faɗa amma kuma duk kuskure yake faɗi saboda bayi da kwakwalwa saboda bayi da hadda ko da an gan shi yana lizumtar masallaci yana yawan ibada to ba za a je a ce za a karɓa ilimi a wajensa ba bai cancanta a karbi ilimi a wajensa ba waɗannan abubuwa guda hudu al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya ambata shi duk mutumin da ya siffanci da su to ba za a karbi ilimi a wajensa ba ba a karɓin ilimi a wajen mai irin wannan sifa al'imamu ya haibu ma'inin rahmatullahi alaihi aboki amini na al'imamu ahmad bin hanbal ko da yaushe za ka ji an ce Ahmad bin Hanbal sai ka ji an ce Yahya bin Ma'in haka Allah ta'ala ya hada su kuma babban malami na aljahu wa ta'dil masanin malamai masanin halayen malamai masanin waɗanda ya cancanta a karɓi riwayar su kuma masanin hadisi yake faɗi yake cewa alatul hadisi sinadari da na'ura da ake haɗa hadisi da ita to abu hudu ne in kana son a ce ga malamin hadisi to wanda ya cancanta a je a karbi ilimi a wajensa waɗannan malamai sukan ambaci hadisi a matsayin shine ilimi da ake koya a wannan lokacin kawai bayan ƙur'ani to akwai hadisi haɗa shiki haka ake haɗa su to amma an fi tsanantawa a wajen ilimin hadisi domin shi alkur'ani ba za ka zo ka kawo ta aya ka ce ka kake kiro ta ba akwai mahaddata suna nan da yawa yanzu ƙananan yara ko harafi ɗaya ka canza a aya to yanzu yanzu nan za a ce ba haka bane amma hadisi mutane da yawa sun shiga sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya Allah ya tayar da masana malamai waɗanda suke jarumai bajimai suka tashi suka tantance komai suka bambance abin da yake daidai da abin da kuma yake ba daidai ba to shi yasa bini bini sai ka ji suna cewa alhadis alhadis alhadis to al-imamu Yahya ibn Ma'in yake cewa akwai abubuwa guda hudu su ne ake ɗaukar su a matsayin sinadarai na ilimin hadisi akwai ashiduku akwai ashuhuratu akwai at-talab akwai tarkul bid'i ana nuna mana lokaci ya gabato da izinin Allah za mu tsaya a nan in mun zo a haduwa ta gaba za mu ɗauko wannan bayani na al'imamu Yahya ibn Ma'in rahmatullahi alaihi domin mu fara bayani a kan sai zama mabudin abin da za mu karatu na gaba da shi sannan kuma shiga cikin wasu batutuwa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mana jagoranci ya sa mu a ƙarƙashin kularsa Allah madaukakin sarki kullum ya bar mu a matsayin nasa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a shiri na gaba muna muku fatan alkhairi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh